أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله kamar yadda muka gani dukkan wata mada da zan yi zan sa wani littafi kalkashinta na halka wanda zai zamana yana da alaka da ita wannan mada sai zamana ya kara ma mutum jari sama da wancan da ake yi na na abin nan na cikin na jami'a kenan shi ita wannan mada ta ayatul ahkam tafsir ayatul ahkam abin da zan kawo kalkashinta shine al-wujuh wan nazair na qur'ani ilimi ne mai zaman kanshi ma'ana al-wujuh wan nazair sune kalmomi wanda kalma ɗaya ce amma ta ɗau ma'ana goma a qur'ani kalma ɗaya ce amma ma'ana wajen biyar ko shidda ko makamantan haka wata ma ta kai har ma'ana talatin kalma ɗaya kuma kamar yadda zan mu gani to babban wannan littafi mai albarka mai kima alwujuhu wan nazair li alfazi kitabillahi alaziz na abu abdullahi damagani mai rasuwa 478 ki zan musa daidai gwargwadon abin da Allah ya sa an samu Allah ya sanya mashi albarka don babban littafi ne mai kahin wannan da gaugawa tarihin shi wannan malami tarjama shi takaitatta shine a sheikh abu abdullahi muhammad bin ali bin husaini bin abdullahi alhamawi damagani ibn hamawai damagani an aihe shi a garin damagan da ake cewa damagani gari ne damagan ake nasaba shi zuwa gare shi an aihe shi a ranar litinin 8 da rabi'u sani shekara ta 398 da daddun malamai ne da jimawa aka yi shi ya samu ilimi akan wajen malamai na garinsu da dama ya zo garin bagadad ya shige ta ranar alhamis shekara ta 26 ga watan Ramadan shekara ta 419 Hijiriya ya ji ilimin hadisi a garin Baghdad ya yi zama sadauki cikin ilimin fikihu ya yi ilimi Allah ya bashi hankali da fusaha kuma Allah ya ɗaukaka ambatan shi darya shi ta ɗaukaka malaman shi ba su gushe ba a lokacin tun yana rayuwar shi tun suna nan malaman shi Allah ya bashi ɗaukaka kuma ya kasance mai fusaha ne wajen ibara duk wanda karanta wannan littafin zan mu gani zai san lalle Allah maɗaukin sarki ya ba shi ilimi kuma ya ba shi farala da baiwa mai yawa daga cikin malaman shi akwai malami da ake cima ibn makula wanda sanannen malami ne a ilimin hadisi yana cikin malaman shi rasuwar shi ya yi rishin lahiya abu abdullahi dama gani ranar laraba 17 da watan rajab shekara ta 478 mutane suna ta zauwa gaishe shi suna zuwa ganin shi har zuwa ranar laraba 27 da watan rajab kenan a cikin nafsun sana'i kenan sati guda fahuji ba anin nasi yomeni sai aka shamkake shi jikin shi yayi tsanani aka maida shi hura kwana biyu sannan ya rasu ranar asabar 27 da watan rajab shekara ta 478 malamai sun yi ta damuwa da wannan akan rasuwar shi malamai da dama sun yi mashi arasa wanda ba sai mun kawo ba aka binne shi rahimahullahu ta'ala akan makabarta ta alkhairazuwan cikin a gurin da ake cima al'azumiyya a wannan gari mai albarka wannan shine ɗan takaitaccen tarihin wannan malami wannan ga muqaddimar shi abinda ya fara yake cewa alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi allazina dafa alhamdulillahi wa da wa salawatuhu ala muhammad wa alihi kala sheikh al-imam abu abdullah waccan magana ba tashi wacce ta mai rubutu ce al-husayn ibn muhammad al-damagani rahimahullah yace inni ta'ammaltu kitabal kitaballah ni na duba kitabu wujuhul qur'an li maqatil ibn sulaiman na duba littafin wujuhul qur'an na maqatil ibn sulaiman da wani shi kahin shi kenan wasu sun rubuta maqatil ibn sulaiman yana da fawajatuhum agafalu a harufan min al-qur'an sai na samu sun manta wasu harufa na qur'ani wujuhun kasira wadda tana ɗaukan huskoki masu yawa sun ce masalan huskokin wannan aya wannan kalma tana da ma'ana biyar alhali kuma bakwai ne ko takwas ko makamancin haka yace fa amirtu sai na yi nuhaci ila amri kitabi zuwa aikata wani littafi mustamilan alama sannafu wanda ya tattaro abin da suka rubuta wa ma tarakuhu minhu da abin da suka bari yana daga cikin makasidul kitaba manufar da take sa mutum ya rubuta littafi ko ya rubuta bahasi ganin wani wanda ya gabace shi ya yi amma kuma ya sabar wani nakas wani abu bai kaba sai ya zuhi ne itimamun naƙis ya kawo ya cike wani naƙis a ciki waje altuhu mubawwaban ala huruful mu'jam na sanya shi abun yi ma babe babe ne akan huruful mu'jam in ya ɗauko harful a sai ya ƙare dukkan harfa a ƙur'ani da suka fara da a kuma wanda suna da wajahi da dama liwisahila ala nazir fihi mutala'atuhu dan yayi sauki ga mai dubawa nazarin shi wa ala almutaallim hifzuhu mai neman ilimi kuma ya mushi saukin har da cewa wa ala allahi littikal Allah ne abin dogaro fi itimamihi wajen cika shi wa huwa hasbi wa ni'mal wakil shi ya wadatar mana Allah kuma madalla da abin dogaro ya fara daga harful a harful alif harfin alif duk kalmar da take fara kamar yadda mun sani huruful ja'iyya suna fara da harful alif ko to harful alif din nan zai kawo harfa da dama kalmomi na qur'ani da dama wanda ga sunan ya zano su akwai kalma da zai kawo ism ism a qur'ani yana zuwa da ma'ana nawa yake dauka da amara da ahad da ahaba da ahasa da istahaya da isnani da asfala da ittakhaza har zuwa karshen istawa duka mi suke ma'ana nawa suke ɗauka na farko ce tafsir ism zai fara karatun tafsir ism ala sittatu aqsam ism in yi zuwa qur'ani yana ɗaukan ma'ana guda shidda kawai almusamma yana zuwa da ma'anar abun ba mu suna wanda muka sani kawai yana zuwa da ma'anar asifa yana zuwa da ma'ana at-tauhid yana zuwa da ma'ana at-tasmiya yana zuwa da ma'ana at-tasmiya sanya suna yana zuwa da ma'ana al'asanam gumaka yana zuwa da ma'ana almisil kwatankwaci fawajahun min hal'isim ya anil musamman ya ce huskar da suna yake zauwa yana ma'anar abin yi wa suna shi ne faɗar Allah maɗaukin su cikin suratun rahama tabarak sumu rabbika ya ani tabaraka rabbuk nan an ce tabarak sumu rabbika in ka fahimci wannan shi yake sa ka fassara aya Allah a cikin lahiya lau babu wata matsala ba wani iskali yadda kowa zai fahimta nan da aka ce tabarak suma rabbika ba ka ce ba sunan ubangijinka ya ɗaukaka kawai ce ake tabaraka rabbuka ubangijinka ya ɗaukaka kenan ka ce tabarak suma rabbika sunan ubangijinka ya ɗau yayi albarka shi ta yawaita sunan ne kaɗai ke da albarka banda Allah kenan ba haka bane kawai uba albarkokin Allah maɗokin sarki sun yawaita in ka ga dama ka ƙara cewa da sunayen shi ma su ma albarkokin shi sun yawaita kenan ba sunan kaɗai ba ake nihin yana da albarka alwajihu sani huska ta biyu wadda al'ism yana zuwa da amana a tauhidi faɗa surar Allah maɗaukin sarki suratul muzammil yake cewa uzkur suma rabbika ka ambaci sunan ubangijinka ma'ana uzkur tauhid rabbik ka ambaci tauhidin ubangijinka dan nan maganar da'awa ake yi annabi sallallahu alaihi ya ambaci tauhidi haka nan kwatankwacin ta yake cewa sabbih isma rabbikal a'la cikin suratul a'la yani tauhid rabbik kawai ka tsarkake ubangijinka tauhidin ubangijinka kenan nan huska ta farko al'isim yana nuhin at-tauhid ga guri bi misali alwajhu salis huska ta biyu al'isim yana zawa da ma'ana as-sifa a ce al'isim kuma ana nuhin as-sifa fada su Allah madaukin sarki a cikin suratul araf walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha nan gurin al-asmaul husna yani as-sifatul ula siffofi ake nuhi madaukaka irin shi a cikin suratul basni isra'il ayyamatar ufa lahul asmaul husna shi ma nan a sifatul ula ake nihi ma al'ilmin kudura wa sam'u wal basar wal irada wal kalam da wa'annan siffofi ga baki ɗaya da makamantansu alwajihun rabi huska ta hudu da al'isim yake zawa ma'ana al'asama a tasmiyat kawai sunaye ko kuma abun yi wa sunaye faɗa shi Allah maɗaukin ciki suratul maryam inna nubashirka bi gulamin ismuhu yahaya kaga nan gurin ismuhu nan shine tasmiyatuhu kawai wanda za a sa ma suna wanda za a rada ma suna kawai rada suna wanda muka sani a ce sunan shi wani wal wajhul khamis hutka tabiyar al asma yani al asma ana nihin gumakka kaga al asma cikin surati yusuf yake cewa ma ta'buduna min dunihi illa asma'un sammaytumuha al asma nan al asnam ba komai kuke bauta ma ba sai gumakka ne wanda ku kuka kirkira musu suna kenan nan a sama baka ce ba sai sunaye ne da ku kirkira masu suna wani wanda ya ji ya fahimci abin da ake ne da kwai gwaranci a ce sunaye ne wanda kuka sama suna ina magana take batta da abin nan amma in ka san me Allah yake nihi da wannan asana me yake ni kawai sai gumaka ne wanda ku kuka sa musu suna lata da uzza da sauransu daga hadi ka san me Allah yake ne haka cikin suratul najm yake cewa in hi illa asma'un sammaytumuha yani asnaman illa asnaman sammaytumuha irin wacce wal wajhu sadis huska ta shidda ism yana zuwa da ma'ana al misl wal aid kwatankwaci a ce kaza kwatankwacin kaza ne kamar cikin suratul mulk hal ta'lamu lahu samiya shin ka san Allah yana da wani kwatankwaci babu kwatankwacin shi ake so a tabbatar kenan nan gurin baka ce har ka san Allah yana da suna eh yana da suna mana ko kuma suna kiran shi da takwara dukan shi ɗaya ne ana cewa kuma a ce tafara ko a ce almisal dukan shi shine abu ɗaya adilan wa misal lam naj'al lahu min qabl samia ya'ani waladan yusamma yahya ba a sanya mushi ba kwatankwaci ba wani kwatankwaci shi mana wanda aka kira da yahya irin suna irin nashi kenan nan gurin mun ga al'isim yana zauwa da ma'ana guda nawa guda shidda guda shidda kuma su ne wannan guraren sai na gaba tafsirul amr sai fasara al'amr idan aka ce al'amru a cikin ƙur'ani yana zuwa da ma'ana goma sha shidda da huska goma sha shidda huska ta farko yana zuwa al'amru yana zuwa da ma'ana addinu alƙaulu al'azabu yana zuwa da isa kawo amru ana nihin isa da alƙatul bi badar ya kashi kisa a badar da fatahu makka da ƙatul bani ƙuraiza da alƙiyama da alƙaza da alwahai da al'amur bi ainihi shi al'amur in karan kanshi in an ce al'amur lamari go to lamarin a ƙur'ani ma'ana guda goma sha shidda yake zauwa su ne ake zanawa kenan in ka ɗauke shi da ma'anar shi ta larabci na titi kakkai ta ka tsaza ƙur'ani duka wannan ma'anonin guda goma sha shidda kai ma'ana ɗaya zaka ba su a yi taɓaciya kai ka ɓace ka ɓadda wasu masu sauraro da azambu zunubi ana kiran shi da al'amuru da annasuru nasara da ash'anu da alfi'ilu da algarku dirmiya da alkasarat da almunkar wannan abubuwa guda goma sha shidda wanda al'amuru yake zuwa duka kuma zai ka ɗaya bayan ɗaya da gurarensu fa wajhun minha al'amuru yani addin yace huskar da al'amuru yana zawa ma'ana shi shine addini faɗa su Allah a cikin suratu bara'a hatta ja alhaq wa zahara amrullah nan wa zahara dinullah kawai addinin Allah ya ɗaukaka shine addinin Allah musulunci daidai yake da faɗar shi a cikin suratul munfataqadau amrahum bainahum kaga suka yayyanka lamarin su tsakanin su nan ba lamari wanda ka sani ba suka yayyanka addinin su tsakanin su sun sa shi wannan sun yayyanka shi naziruha kwatankwacin ayar da ke kamata wata qatta'u amrahum bainahum a cikin suratul anbiya sun yayyanka addinin su tsakanin su addini na ake nihi shine musulunci wanda aka umarce su shige shi suka shiga wani addinin daban wal wajhu sani huska ta biyu wanda al'amur yana zawwa ma'ana alqaulu wannan shine su da Allah a cikin suratul kahf iz yatanaza'una bainahum amrahum ay qawluhum lokacin da suke tajayayyan magana tsakanin su kaga buka ce suke ta jayayyan lamarin su ba lamari nami amma ka fasara shi da yadda Allah yake nihin shi sai kaga kyarara abin ya huto babu wani tambaya da za a yi iz yatanaza'una bainahum amrahum lokacin da suke ta jayayyan magana tsakanin su kawai magana su wannan yace kaza wannan yace kaza kana bukata wani sharhi ba bukata wani sharhi dan an fasara ta a yadda take qaulahum bainahum kamar yadda cikin suratul taha yake cewa fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa kaga nan gurin suka yi jayayyan magana su tsakanin su suka koma suna sirri wala wajhu salis fuska ta uku al'amur yana zuwa ma'ana azaba kawai cikin surati ibrahim yake cewa wa qala shaytanu lamma qudi al'amr shaydan yake faɗa lokacin da aka kare azaba da azaba ta zo aka kare azaba kaga nan al'amur ya zo da ma'ana azaba kawai ta Allah inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa atqum fa akhlaftukum kaga nan sharhin da yake zaka gane cewa a cikin wuta ne ake bayanin kenan azaba ake nihi da al'amur nan wal wajhur rabi wajhi na hudu al'amur yana ma'ana kawai annabi Isa fadar Allah cikin suratul maryam subhanahu iza qada amran kaga iza qada amran fa inna ma yaqulu kun fa hudan ana hira annabi Isa ne iza qada amran in ya kare lamarin annabi Isa in ya kare Isa khalaqa Isa kawai lokacin da ya halicci annabi Isa kawai shine yace kun fa yakun yace mishi kasance sai ya kasance irin ta a cikin suratul baqara badi'u samawati wal ardi wa iza qada amran amr shi ma nan gurin ana nihin isa kawai wanda an halice shi ba tare da uba ba wal wajhul khamis huska ta uku wanda al'amr yana zawwa da ma'ana kisa a badar kawai fadar Allah a cikin suratul hamim a suratul mu'min yake cewa fa iza ja amrullah qudi bil haqqi al'amrullah nan kawai a kisa a badar idan kisa a badar ya zo za a yi hukunci na gaskiya kaga nan kisa a badar ake nihi amrullahi alqatul bi badar kawai ga wanda a makka aka yi shi sai ya zo ma'ana shi mai kuma dan aya ta sabko a makka kuma Allah ne ke musu tahdidi cewa in yakin badar ya zo kun dan dana kun shi tahdidi ne Allah yake musu kamar hadar Allah a cikin suratul anfal wa yukallilukum fi a'yunihim liyaqdi Allahu liyaqdi Allahu amran kana mafa'ula ka ganin liya kadi Allahu amran kana mafa'ula nan ma kisan amran kisa a abin ne yake nihi a badar kisan kahuran maka a badar kaga amru har guda biyu yana nihin kisa a badar kawai kenan ka fassara shi da amru na titi na wai aran titi sai ga kai baka gane ba su wanda suka abin nan kuma har abada kai mai fassara wallahi baka gane cewa baka gane ba baka sanin cewa baka gane ba in wani ma ya ce maka nan haka za ake nihi in ba tafsirai kan leka ba cewa kai ƙarya ce yaushe Allah zai ce amurka ce ma mutane isa ake nihi wala wajahu sadis wajahi na shidda ya'ani qatlu bani quraiza amr yana zawwa da ma'anar kisan bani quraiza wajala a ahalin nadir da kuma kore ahalin nadir fadar Allah a cikin suratul baqara fa'afu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi lamarin Allah a nan guri yana nihin kisan bani ƙuraiza da kore banin nadir kawai shi Allah yake nihi wajahi na bakwai al'amur yana zawa da ma'ana fatahu makka a cikin suratu bara ake cewa fatarabbasu hatta ya ati Allah bi amri ku yi ta zama ha Allah zo da fatahu makka kawai ba lamarin shi bana zahiri na wanda ka sani na yare kawai yasa qur'ani yaren shi gare shi abinda Allah yake nihi daban abinda kuma yaren titi yake nihi daban baka ɗauko yaren titi larabci na titi ka azama ƙur'ani shi kuma ka fahimce shi walwaje hussamin fuska ta takwas al'amur yana zawa da nihin kiyama kawai al'amur ya zo ma'ana shi tashin kiyama a cikin suratun nahar yake ce a ta amurullah lamarin allah ya zo kawai yana nihin kiyama ta zo ma'ana ta kusa ma'ana kiyama ta kusa kamar haɗe shi a cikin suratun hadidi yake cewa tarabbastum wartabtum garratkum al'amani hatta jaa amrullah har sai da kiyama ta zo nan makahure ne ake ma magana a lahira ya ce kun yi ta zama kuna shakku ruɗe-ruɗe na guri ya yi ta ruɗe ku har sai da lamarin Allah ya zo kawai ka ce har sai da kiyama ta zo ba tare da kun tanadi alheri ba wajahi na takwas na tara amur yana zawa ma'ana alƙada hukuncin Allah kawai hukunci abinda Allah ya hukunta a ce shi ya kaddara ya kaddarta kaza kamar faɗa shi a cikin suratul amr ra'ad yake cewa yudabbirul amra yufassilul ayat yudabbirul amra nan ya yudabbirul qada shi yake tahiyar da hukunce hukuncen shi cewa kaza za a yi ba hukunci na na qur'ani ba a yi abin a hukunce hukunce na kaddara wane azurta wane talauta wane yi kaza Allah shi yake tahiyar da wannan ya'ani ya qadi al qada'u wahdahu a cikin surati yunus yake cewa yudabbirul amra ma min shafi'in illa min ba'di izni a cikin suratul a'raf ala lahul khalq wal amr nan duka al'amr Allah yana nahin alqada kaw qadarta abu wajhi na goma al'amr yana zawa da ma'anar wahayi kawai faɗa shi cikin suratul sajada yudabbirul amra minas samai ila al ardi ka gani Allah ke kawo lamari daga sama wahayi yake ne ba lamari ba wanda ka sani a waje a larabci na waje yani yana sabko wahayi daga sama zawa ƙasa kuma daidai yake da suratul talaq aya ta suratul talaq da yake cewa ne da kyawar ne daidai yake da maganar Allah a cikin suratul talaq ya tanazzalul amru bainahunna ka ganin la tanazzalul wahyu bainahunna wahayi yana sabkowa tsakanin sama da ƙasa wajahi na goma sha ɗaya da al'amur yana zuwa shi al'amurkin wanda ka sani kawai wanda aka faɗa na larabcin waje al'amuru da ma'ana al'amurkin guri kamar inda Allah maɗaukin sarki yake cewa inna Allah ya amuru bil adl wal ihsan umarni kawai yana umarni nan gurin umarni kyarar shi umarnin ake nihi ba wani abu daban ba haka inna Allah ya amurukum an tu'addu al amanati ila ahliha da ita da makamantanta umarnin kin amara Allah ta abudu illa iya nan umarnin ne wanda muka sani kawai yayi umarni ka abota ma kowa sai shi da makamantansu in ka fahimci abin da ya baka sai zama duk inda amurkin ya zo ka aza shi a inda yake kuma homine ne yasa Allah ya kadarta wannan me yasa Allah yake kawo abu daya yayi ta daukan ma'anoni da dama me yasa me hikima kawai dan saboda jarabta bawu ya nuna muku cewa littafin shi an tashi an yi karatu ba haka ba kawai iya larabci zai sa a iya littafin shi inda ya bar shi a cewa kawai haka nan kowa zai abin nan me ya kawo bata da halaka wanda bai san ƙur'anin ba tafsirin shi ya shiga ya rika huddo hukunce-hukunce me ya ɓadda mu'tazila da khawarij da sauransu su duk da ilimi san rai suka sa a ciki wajahi na goma sha biyu al'amur yana ma'ana a zambu kawo zunubi cikin surat tsala ke fa zaqatu wa bala amriha ta ɗanɗana musibar zunubinta kenan musibar zunubi na al'amur zunubi ake nihi sakamakon zunubi yace li yazuqa wa bala amrihi don ya ɗanɗani sakamakon zunubin shi al'amur shi ma nan zunubi ake ne wajahi na goma sha uku amur ana nihin annasar lamari ana nihin annasar ba da nasara ban nasara cikin suratu ali imran ya na hallana min al'amur mai shai kul inna al'amur kullahu lillah suna cewa shin akwai nasara nasara a hannunmu take ka ce musu nasara a hannun allah take kaga nan al'amur suna nihin nasara kuma Allah ma na nihin nasara ya ba su amsa yadda take daidai da tasu lillahi al'amur min qablu wa min ba'd shine nasara ta Allah ce a suratul rum yace nasara ta Allah ce a yanzu da kuma a nan gaba da ma lokacin da ya wuce wajahi na goma sha hudu al'amur ana nihin aiki da sha'ani aiki da sha'ani ala ilallahi tasirul umur sha'ani duka ga Allah yake koma kaga umur nan yana nihin ash'un sha'ani kama faɗar Allah yake cewa ma amru fir'auna bi rashid yake cewa sha'anin fir'auna ba shiryayye ba shiryayye bane kaga nan Allah sha'an fir'aun amru fir'aun ana yin sha'anu fir'aun wajahi na 15 al'amru yana zuwa da ma'anar halaka cikin ruwa a cikin suratu hud yake cewa la asima li yawmin min amrillah ba mai tseratarwa daga lamarin Allah kawai yana nufin algarku filma dan ana magana akan annabi nuhu cewa yau ba mai kiyayewa gami da lamarin Allah ba lamari ba yana nihi gami da dirmiya cikin ruwa wajahi na goma sha shidda amarna bi ma'ana kasarna faɗar Allah cikin suratu banan isra'il ke cewa amarna mutura fiha amarna ka ga nan amurnan Allah maɗaukin sarki yana nihin muka yawaita lamari yana nihin yawaitawa kamar da ke cewa iza amarna an nuhulika ƙaryata وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا kenan in Allah ne ya umarce su cewa su yi sabo ai ba zancen kuma a musu a musu azaba ba magana a ce a musu azaba inda shi ya umarce su wa iza ardna an nuhlika qaryatan in mun yi ne halakar da alƙarya wani gari amarna mutrafiha sai mu umarni sai mu umarci masu jin daɗin garin su yi ta fasikanci kenan Allah ya ce su yi fasikanci Allah yake cewa aje a yi fasikanci kenan in ka fasara amur anan kama ce Allah shi yake cewa aje a yi sabo na ba da izini wanda ba wannan bai kenan amarna na ne kasar na mutar fiha sai mu yawaita abin nan a wani tafsiri duk da aya tana da tafsiri da dama sallatna jababiratiha ma'ana sai mu dora masu tsaurin kansu zamana su ne a sama haka al'amuru yana zawa a ƙarshe al'amuru yana zawa da mana al'munkar ana nihin al'munkar laƙarji ita shi an imra munkaran ka zo da abu wanda yake munkari ne mummunan abu shi yasa al'amur ne amma asalin kalmar daga amur ne wanda ka sani kawai imra am daga kalmar amur ne amma abin da yake nihi munkar ka zo da shi yasa duk wasu jalalin ka duba cha zai munkar tafsirin abin da Allah maɗaukin sarki yake nihi da ita wannan su ne ma'anoni guda goma sha shidda wanda al'amur yake zawa a ƙwar'ani da ma'ana al'amur wannan shi ne ake cima alwujuhu wa naza'ir kalma ɗaya amma a ƙwar'ani kuma ma'anoninta ba ɗaya ba ne wanda yake nuna mana cewa tafsirin ƙwar'ani an zage da matsi karanta littafin allah ya an karance shi sai an nemi ilimin shi insha Allah nan zan mu takaita gaba kuma zan mu ga tafsiru ahad yana zawa akan ahad mun ce wahid kamar wahid na kirgo ahad dai da ake cewa ahad yana zawwa a qur'ani da ma'ana guda takwas insha Allah sati mai zuwa cikin su zan mu tashi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mun gafara subhanaka allahumma rabbana bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullah